الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت فنسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kamar yadda ake gani dai Allah cikin kimarsa da baiwarsa da shi Allah ya kawo mu wannan wata mai albarka wannan wata mai girma watan da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana azumtarsa kuma yake lullanka mana lada a cikinsa watan da ake bude ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta saboda aikin da zai kai ka aljanna a yanzu shi ya fi sauƙi kan aikin da zai kai ka wuta shi yasa ƙofar wuta a kulle take in ka nemi shi dama yanzu babu masu aikin ma ba sa saboda haka sai in ka yi da gaske ka kutsa ka ce lallai sai wutar to sannan ne nan ma ba wutar za a kai gaba sai dai a aje ka wajen wani waje kafin a buɗe amma dai a yanzu shi sa mala'ika jibrilu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda watan ramadan ya kama har ramadan ya fita bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba to wannan in Allah ya saka shi wuta Allah ya dawo da shi a ciki ma'ana shi ne irin wanda Hausa suke cewa ko tandin mai ya shiga zai fito a bushe saboda yanzu ne rahamar take wato ake gwanjanta koya ka taya sai a sayar ma koya ka taya sai a sayar ma shi yasa manzala ya ce tubtahu fi abwabil janna wa tughlaqu fi abwabil nar ko gugun wuta duk an rufe su kuma wa tughlaqu ko wa tusqatu bi shayatin shedanu ma duk kullin su ake saboda haka duk wanda ga ya aikin shedanci yanzu shi ya matsa kan kansa ya zama shedan yayi yanzu ba su da sakacce da nan saboda mala'ikun rahama ne suka cika duniya duk inda shaitan zai kewaya sai ga ba hali wajen duk inda shaitan zai kewaya sai ga ba hali wajen to shi yasa shiriya take da sauki a irin wannan lokaci kuma da kame ma sai a baka Allah ya ba mu annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan daki kun ga inda Allah ya mai da shi da yake dama ma kana lahi dama wata sallah abinda duk ka ba Allah ka ce na Allah ne to Allah kuwa zai karbi kayan shi kuma ya ji lamarin kula da shi Allah shi yake jibintar lamarin kayansa kuma ya kula da su kusan bara ba kowa ma zai iya fake ruwa a nan ba to amma ga shi bana Allah cikin hikimarsa waje ya zama sai kyalkyali sai sheki tayin da tayin ga fanka ga wane ne zai alimar Allah ya saka mai da alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi baitan bana Allah lahu man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil jannah duk wanda ya gina wa Allah masallaci ko da kamar gidan zanzaro ne mana ko mai kankanta wata shi kuma Allah zai gina mai fada a aljanna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kunna fitila a masallaci to kabarinsa ba zai yi ba a tashi alkiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an kawo min ayyukan da Allah ya karba yake ba da lada akai ina dubawa sai na ga hamma jina da aka tofar a masallaci wani ya rube sai da na ganta an rubuta ta kuma an faɗi ladanta saboda a wato matsayin masallaci da gidan masallaci a karan kallon bismillah ga waje nan aje inda kun shigo kuma an sai dai amma buɗa za ta kan wannan kan wannan za ta kan daidai da wuri Thank you. a manzala sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci a bangon kibla sai ya ga wani ya tofa yawo manzala da hannunsa ya sa yake gogewa ya dinga faɗa ya ce ya mutum ya mai sallah zai yi tofi a gabansa ba kusan allah ne a gabanku ba wanda duk mai sallah ya tsaya sallah Allah ne a gaban ku kuma za ku tufa yawo a wajen wallahi sallallahu alaihi wa sallama wato ya faɗi alhairai da yawa akan gina masallaci da kula da masallaci da raya masallaci har Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa sa'ulaka an yakunu min al-muhtadin masu wannan masu raya masallaci masu gina masallaci su kawata shi ko su raya shi da sallah da azumi da wato ayyukan ibada to waɗannan su ne dab da su masu shirya alhamdulillah ga halifa na Allah ya kawo mana kula muka dawo da ƙwariya cika ke muna yi wa Allah godiya bisa wannan nima da Allah ya mana shi sa bisa izinin halifa za mu dinga karatun a shifa a nan kuma tafsiri mu shiga ciki insha Allah duk ba mu da tsoron taro ko da damina ko da sanyi ba mu tsoron ba zai ba mu tsoro ba a sama ma akwai wani makekin aiki irin wannan wanda ko taro za a yi ko baki za a yi duk bakin da halifa zai karba zai iya karɓar su ana ba tare da matsala ba insha Allah Allah ya saka da alheri yanda aka gina mana mu kuma Allah ya ba mu kokarin rayawa a kama nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanda aka saba da izinin shugabanni a irin wannan lokaci muna karatun wannan littafi a shifa don mu kare wa zukatanmu daren bawo a kan san mazala da yamma mu cika da jin labarin mazala da darajojinsa da subobinsa da dare kuma a gaya mana zancen Allah wannan ba kalamin ni'ima ba ce da Allah ya mana Allah ya tabbatar mana da ita a ruwan mazala sallallahu alaihi wasallam a yanzu za mu fara karatu insha Allah ina ne kisimi na nawa eh bisa na taho da guda biyu ko takwas da kisimul awal babi na nawa a babi ba fasali ba ina jin wannan na Allah kacaniyar ce ta yi yawa ba ta ba da dama ma a duba karatu duba naka kawai ko? eh ko kuma ba shi ya binciko mun kawai ba shi ga mujallabi na uku ne دوامه حسيته طب بسم الله على اي حال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم fasali na saba'in na ashirin da bakwai daga wannan littafi na ashfa kullum muna ƙara jaddada addu'an mu ga wannan malami wannan wali wannan jagora alƙadi diyago wanda ya rubuta wannan littafi a shafa kamar yadda muke faɗa ƙididdigar daɗewa wannan littafi yau a shekara dubu kaɗan ya rage a shekara dubu kaɗan ya rage domin alƙalin yaro an yi shi tsakanin ƙarni na biyar da na shida yanzu ko muna ƙarni na goma sha biyar kaga a shekara dubu kuma ba a taɓa littafi da ya samu kabuli gabatun duniya da yammacin duniyar musulmi irin ashifa kowace irin mazhaba kake kana karatun ashafa kana duba ashafa ko ba wahabi ne kai haka za ka hakura ka duba ashafa saboda ba a taɓa littafi irin ashafa ba kafin alƙari iyalu an yi manya-manyan malamai da suka yi rubutu a kan mazala sallallahu alaihi wasallama an yi su imamul haƙi da suka yi dala'ilin nubuwa banda malaman hadisi wanda su zancen mazala kawai suke rubutawa a wanda suka yi bayani akan darajojinsa da sufofinsa da to an yi dala'ilin nubuwa na imamul haƙi wanda ya rubuta shi an yi wani ma dala'ilin nubuwa din na abu nu'aym al-asfahani wanda shi ma dai duk akan wato darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai amma tsarin da alƙazi ya zo ya dauka ba a samu wanda ya riga shi ba kuma kowa sai dai ya biyo bayan shi a shafan nan ta sha sharhi iri iri iri iri kowa ya zo sai ga bari shi ma ya ƙara gudunmawa a cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da wani malami Allah ya ji kansa malamin a shi malami so ba yana gaya mana cewa kowa a cikinku ya yi ƙoƙari yau mazala wata gudunmawa kowa ya yi ƙoƙari yau mazala wata gudunmawa in littafi za ka iya rubutawa ba wai sai ka rubuta tarihin mazala ba ɗauki wani darasi kawai ka ce bari rubuta littafi a kan zumuntan mazala ko haƙurin mazala sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani ɗabi'a ba ta halayensa kafai ya ce kada mutum ya sake bai yi wata gudunmawa a janibin rayuwa ta mazala sallallahu alaihi wasallam to saboda haka alƙari yaro ya cancanci a jinjina masa a cikin irin wannan aiki nasa Allah ya saka masa da alkai to yayi babu kismai daban-daban kuma yayi fasal babobi a cikin kisman kuma a cikin babobin akwai fasalai to a yanzu muna cikin kismi na farko kuma babi na hudu kuma fasali na ashirin da bakwai shi ne ce mai labaran manzala sallallahu alaihi wasallama tare da mala'iku da kuma aljinu ba ma maganar mutane aka fara ba tukun yaya hudarsa take da mala'iku kun san dai mala'ika dangantakarsa ɗan adam wato abin da nisa in ma mutum ba mutumin kirki ba ne to abin ba kyau yau mai raunar mala'ikata la bushra yau mai izinin mujirimi irin da mutum ya gama laika to rannan zai mutu rannan zai mutu ba kyau rannan wato mala'iku wasu a wato na farko dai bayi ne na Allah ba ‘ya'yansa ba ne mushirkai su suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalat takazar rahmanu waladan subhana bal ibadun mukram la yasbiquna bi qawlin hum bi amri ya'maluna ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wai dan wauta suka ce wai ina da da yace Allah kiyashe ni Allah kiyashe ni yace bal ibadun mukram bayi ne wanda na girmama kawai bayi ne shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa akan annabi Isa Allah tabaraka wa ta'ala yana yi cewa in wa illa abdun an amna alai annabi Isa ba bawa ne kawai muka ga dama muka yi mai ni'ima shi yasa a wannan ma yace bal ibadun mukramun bayi ne kawai ababen girmamawa amma ba wai zaman kansu suke ba a wani wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wato lan yastan kifal masihu an ya kuna abdullahi walal mala'ikatul muqarrabu yace annabi isa baya kyamar a ce bawon mu ne yace mala'iku a cikin su ba mai kyamar a ce masa bawon mu ne shi duk bayi ne babu wanda muka rizaka to sannan kuma aka shishigi kuma aka ce a mata ne Allah ya ce wa jalil mala'ikatul ladina hum ibadur rahmani inasa Allah ya ce a shahidu suna nan muka yi da su muka yi waye ya shi da cewa wato mata muka yi su saboda haka su mala'iku wasu jiki ne na haske da Allah ya yi su kuma ya ba su ikon rikida yadda suke so ba a siffata su da mazakuta ba a siffata su da matuci ba sa aure ba sa haihuwa ba sa ci ba sa sha ba kuma wanda ya san adadin su in ba Allah ba wa ma ya alamu junudu rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin su in ba Allah ba Allah shi kadai ya san adadin su amma halitta ne su kamar sauran halitta bayi ne su kamar sauran bayi kuma akwai lokacin da za a neme su a rasa kamar yadda daga baya aka yi su Allah ya zauna a lokacin da ba kowa can shi ba mala'ikun ba aljanin ba mutanen ba halitta ga baki da shi kadai to kuma nan gaba za a lokacin da kuma za a sake maimaita haka ba kowa sai shi dama hakan yake Allah tabaraka wa ta'ala bai taba zama tare da wani ba Allah ya wato Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wani fika fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah yake akwai wata busa da za a yi duk halittar da take sama da wacce take kasa to duk za su mutu gabaki daya sai dai wanda Allah ya ga dama ya toge to wanda Allah ya ga dama ya toge din nan shine ake binciken to suwaye suwaye mala'iku ne ko su jibrilu ne hadisi maza Allah ya ce ya nuna cewa mala'iku ba sa daga cikin wanda Allah ya toge domin Allah addu'ar maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa antal hayy Allahumma antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal mala'ikatu yamutuna mazala yayi ada yace Allah kai ne rayayyen da baka mutuwa amma aljannu da mutane suna mutuwa bayan saboda haka za a yi lokacin da wacce aya ta faɗa za a yi lokacin da kowa zai har mala'iku har aljannu malaman tauhidi su ne a bincikensu da kuma hujjojin da suka fahimta daga alkur'ani da hadisi suka gano wasu abubuwa da suke kira da malayin zalu akwai wasu abubuwa da ba za su gushe ba suna da farko amma ba su da ƙarshe amma malaman tauhidi suka ce duk abin da yake da ƙarshe to yana da farko amma ba duk abin da yake da farko ba ne yake da ƙarshe akwai abin da yake da farko amma ba ya da ƙarshe kamar me suka ce kamar ruhi ruhin da Allah yake sakawa a cikin halitta to wannan yana da farko amma bai da ƙarshe wa ruhu ya fata iman madal azab ruhi ba zai ba zai mutu ba ba za a neme shi a rasa ba wannan jikin namu ne lokacin sa in ya ƙare sai ruhi ya fita daga ciki kawai sai Allah ya kai shi wani waje ya dinga rayuwa kafin a halatta masa wani jikin a aljanna ko a wuta amma ruhi wa ruhi ya fata iman madal azab kamar naƙatu salu tana da farko amma ba ta da ƙarshe domin daga nan har tashin alkiyama za ta dawo naƙatu salu hakanan malamai suka ce wato akwai wani sinadari a jikin ɗan adam wanda wasu suke cewa ƙashin bayansa ne ko kuma wani abu ne a cikin ƙashin bayan wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi wannan da shi ne zai haɗa sauran ɗan hada ba wajen zai taimaka wa Allah ba a Allah zai zama wannan shi ne alamar abinda Allah zai dawo da shi Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna wa kafirai da ake cewa wai ba zai iya dawo da halitta ba a ya ce ya ba zan iya dawo da dawa ya yi ta ya ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa sun idu ya ce wa huwa a wani alai ya ce in dawo da amma ya fi min sauki inda wahala ce to san da zan yi abin babu abin zan fi shan wahala amma in dawo da shi bayan ya ɓace yana ai abu ne mai sauki sai inda shi sa Allah tabaraka wa ta'ala sai ce a yoni da zan iya dawo da ɗan yatsa a iya ce mun ba zan iya dawo da mutum ba ba a san wannan karatun ba da bala ƙadiri na ala annin sauya banana ya ce ai ɗan yatsa ma ni zan iya dawo da shi sai yanzu zamani ya zo a daga ɗan yatsanka za a iya gane halittar ka gaba ɗaya shi yasa yanzu inda kai sai a ce danna nan kai kuma hangangan ka san me ka danna ba je karatu mai yawa da ka danna din nan an san ka ba kuma yadda za ka gaba a duniya to ashe tuntuna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni da na san an yatsa yanzu a tafukan mu nan kowa in ya ga tamunsa Allah ya mai tambari nan ya rubuta ma 18 nan ya rubuta ma 81 hannun dama akwai 18 hannun hagu akwai 81 me 18 me 81 in an haɗa su nawa kenan in an ɗebe wannan cikin wannan nawa kenan me yake nunawa baka sani ba amma dai Allah ya rubuta ko wannan alama sai yanzu ne masu malaman ulama ulkafi suke gano ai kaza an ga kaza ai kaza an ga kaza an ga kaza amma duk wannan kudura ce ta Allah saboda haka Allah tabaraka wataala ya halicci mala'iku ba dan yana da bukatar su ba ba dan yana da bukatar su ba saboda haka babu wanda ya san adadin su in ba shi ba kuma ya sanya su sun fi sun fi ma'ana gida gida ministirin su ministry guda biyar ce ta mala'iku ministry guda biyar ce kamar yadda lokacin da ya faɗi alaihatis ata ashar mala'ika goma sha tara ne suke ɗauke da wato a suke kula da aljanna wani yake cewa in dai sha tara ne shi goma sha biyu zai iya faɗa da goma sha biyu sauran mutane su ji da bakwai Allah ya ce kai wa ma ja Allah ashaban nar illa mala'ika da mala'iku ba nake magana ba wai mutane ba sannan wa ma ja Allah iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru a'a dama dan in jarraba ku ne da wannan adadin amma magana ta wuce yadda kake da Allah yawan suna da yawa amma Allah ya raba musu ministry to a cikin ministry kuma akwai department a cikin department din kuma akwai class class a kowane class kuma Allah kadai ya san mutum mala'ika ne wani a ciki Allah ya jera su guda biyar ya ce wannan zai'ati garka والناشطات نشطة والصابحات سبعة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا وإنهم guda biyar din sune classes ma'ana ajina na mala'iku to amma a kowanne kuma akwai su irin su hamalatul arshi irin su kazanatul jannati irin su wato karubiyin irin su gasunan dai ko kowanne da irin wato abin da aka ɗora masa da irin abin da aka bashi da aikin da aka bashi kuma Allah tabaraka wata'ala ce duk kuma ni nake kula da su duk kuma ni nake kula da su al'arshi kawai Allah tabaraka wata'ala da yace wa yahmilu arshar bika fawqum yawma idhin samaniya samaniya din nan to irin tis'ata ashar ce Allah kaɗai ya san wato kamar yadda malamai suke bi cewa a gabansu kawai mala'ika dubu saba'in ne a gefensu mala'ika dubu saba'in a ɗaya gefen hagu mala'ika a bayansu kuma kowanne da irin tasbihin da yake kowanne kuma da irin tasbihin kuma shi mala'ika da an halice shi aikin da aka halice shi yi shi zai ta yi ba ci ba sha ba gajiya ba hutawa ya dinga yi kenan to haka mala'iku suke to a cikinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi jakadu su ne wato a wasabi hati jakadu aiki iri-iri amma babban jakada shine jibrilu domin shi ake aikawa annabawa da manzanni kuma shi aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan mala'iku goma Allah ya faɗa wa'anda wa'annan su ne shugabannin mala'ikun kuma su ne wajibi kai imani da su shi ne da mala'ikar jibrilu da mika'ilu da azra'ilu da israfilu da maluku da rizwanu da rakibu da atidu da munkaru da nakiru wa'annan guda goma su ne wajibin imani da su domin su an san sunayensu amma wasu sai dai ka san su kama a ce ma hamalatul arshi kama a ce ma kazanatul jannati kasarsun nari kama a ce ma wato da sauransu ne domin a tara kimu da atidu malaman tawhidi sun yi sabanin cewa shin mala'ika ɗaya ne da suna biyu ko ku akwai raqibu kuma akwai atidu sannan duk waɗannan mala'iku ga baki ɗayansu mazala sallallahu alaihi wasallama sananne ne a wajensu domin su ne suke ce masa ahmadu tare da tasbihinsu da tahmidinsu amma suka jinjina mazala a halitta babu wanda ya taɓa wa Allah godiya irin yadda mazala ya masa shi sa suke ce masa ahmadu mu kuma a nan ne muke ce masa muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda a halitta babu wanda aka taɓa yaba aka so irin mazala sallallahu alaihi wasallam to haka nan kuma an ba umma aljinni su kuma aljanu su kuma jamhurin malamai sun tabbatar da aljanu wanda duk ya kore aljanu to ya musu da alqur'ani tunda Allah hasratul jinni yayi kuma ya kawo maganganun su wa sarafna ilayka nafarun min aljinni yastami'una alqur'an don Allah ya kawo maganganun su saboda haka in mutum yayi musun aljanu to yayi musun alkur'ani ko da dai suna cewa ba musun su suka yi ba a'a yanda ka dauke su ne mu ba haka muka dauke su ba su a wajen su aljanu jinsi ne na mala'iku ba wasu abin da mai daban amma malamai jamhur masu suka ce aljanu daban kuma mala'iku daban shi yasa tsarin su ma ba tafiya yake ba domin shi aljani shine yake da tasawuri tasawurin da yake mummuna amma shi mala'ika tasawurinsa tasawuri ne da ɗibi kuma kyakkyawa kuma shi mala'ika ba a taɓa samunsa a saɓan Allah ba amma su aljanu Allah ya ba da labarinsu na cewa suna wato shayaɗin isuwar jinni akwai shiɗanu a cikinsu akwai masu saɓan Allah a ciki amma mala'iku Allah ce la ya suna Allah ma a marau wai ba nuna ma yanzu a wannan duk dai zamu ci irin yadda matsayin mazala yake a cikin mala'iku da yadda matsayin mazala sallallahu alaihi wa sallama yake a cikin aljinu na'am yana daga darajojin mazala sallallahu alaihi wa sallama da girmawa girmama da Allah ya masa da ayoyin sa wanda suke bayyanannu ilin labarin abin da ya faru tsakanin shi da mala'iku da kuma aljanu da yadda Allah ya dinga masa madadi da mala'iku da kuma yadda aljanu suka dinga masa biyayya wannan ya isa nuna ma cewa mazala wani daban ne ba kamar saura yake ba mazala daban ne a cikin annabawa ma da manzanni balantana kuma sauran mutane domin abubuwan da Allah ya umarci mala'iku su yi wa manzala sallallahu Alaihi wasallama ba a taɓa samun wanda Allah ya umarta mala'iku su yi masa haka ba in ba manzala sallallahu Alaihi wasallama. Da kuma yadda da yawa daga sahabansa sun ga mala'iku, saboda matsayin manzala aka ba su wato ƙarfi na su iya وقوة إبراهيم قوت مريده على حمل سر من تلاه سوال معه eh an karfafe shi da karfin da inda ba dan mazala ba za su iya dauka wannan ba eh inda ba dan mazala ba za su iya dauka wannan ba haka kawai ba za ka iya ganin mala'ika ba haka kawai ba za ka iya ganin aljini ba wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mazala ya gaishe ce a tun yaushe gaishe ai tun ɗazu na zo amma na ga kuna ganawa ne da wani shi yasa na jira sai ce a kaga wanda muke gane da shi ce na gan shi ce a jibril ne jibril ne kuma a sai na mura ya kama na hadisi na biyu ko cewa bai na ma na hali julusu inda nabi sallallahu alaihi wa sallama in tsara alaina rajulun shadid bi hali siyabi shadid sawati shari la yura alai asr sabr wala yarbu min na ahad karshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inda hu jibril saboda haka karfin su mazala karfin mazala ya ɗauke musu nauyin ganin mala'iku suna ganin mala'iku har ma wato su yi zance da su su yi magana da su duk wannan ya faru kamar yadda zamu ji nan gaba Allah madaukakin sarki ya ce wa jibril wa salihul mu'minina Allah tabaraka wa ta'ala magana da alƙari ya fara kawowa ta yadda zaka san mazala shine shakundin matansa ne guda biyu suka haɗe makai suke nema su ɗaukan ma hankali Allah ya ce akul da aka ce da wani zai iya wani abu na rashin ladabi ga zanabin mazala Allah ya mai alkunya to da yayi wa waɗannan matan domin matan manzo Allah ne waɗanda ya fi so nana Aisha da nana Hafsa su ne sarakunan gidan abinda duk suka ce a gidan haka za a yi abinda duk suka ce a gidan haka za a yi to da karfi yayin karfi su biyun na san ba a sarki biyu a gida ɗaya ko to da karfi ya karfi kowa sai ta ware ta yi jama'arta sai zama a ciki akwai mutanen na Aisha a ciki kuma akwai mutanen na Hafsa saboda karfin suna ganin kamar ya zo da juna amma dai daga ƙarshe na na Hafsa ta fahimci na na Aisha tana gabanta a gidan to kafin su yi wannan raguwar da kansu a haɗe yake to sai suka nemi za su wahal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yana da baiwa mariyatul kibdiya mariyatul kibdiya din nan sadaka ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ma manzo Allah haihuwa da ita tun da aka kawo ta gidan nan shi haɗu da habibalta a ta shi ya taho da ita daga misra daga misra take tambayar haɗu to yanzu wannan mutum da aka ba mu shi aka ce ya an ba shi mu wani irin sarki ne ina yake sarauta hadi bai ce mutu ke ba sarki ba ne annabi ne me annabi ya ce shi ne wanda Allah ya aiko yana umartar da kaza yana kaza yana kaza kawai ma da ya sai ji banda san manzo Allah ba komai a zuciyarsa karshe ba a zo Madina ba ta musulunta a hannun hadi to da ta zo da hadi ya ga manzo Allah ita halinta da shaukinta da manzo Allah sai manzo Allah ya ce to na zabi ki zauna a gidana amma ‘yar uwarta da aka zo da ita sai mazala ya ba wani. To, zamanta a gidan sai ya zama tashin hankali. Ƙarshe dai don a zauna lafiya, haka mazala ya ɗauke ta ya kai ta wata unguwa ya aje ta a can. Sai dai a ziyarce ta a can amma dai nan gidan bai zaune ba. Saboda waɗannan sarakunan da suke cikin gida. To lokacin kafin a ɗauke ta sai wata hadisa ta faru na na hafsa ta nemi za ta je unguwa manzala ya mata izini da ta tafi da ta dawo za ta shiga ɗakin sai aka ce da kata me ya faru manzala ne a ciki tare da mariya sai tashin hankali to dama da dan haka ma aka bani na je unguwa kenan kaza kaza kaza kaza ka san mata ba ruwan shi ko manzala gashi ba sama da haka ba bi ma rahmatun minallahi lintalau mazala ya dinga rarrashin ta ya ta ba ta hakuri ya ta ba ta hakuri shi in dai wannan magana ce ni da wannan yarinyar har wada ya haramta wa kansa mariyatul kibiya tace na ma haramta a kaina ita ike ko dai kin yadda kuma ma kaza kaza kaza kaza mazala ya dinga ba ta labarin sirrin malakutun ubangiji dan dai ta yi hakuri dan dai a janye magana a zauna lafiya to da ta nuna ta huce sai manzo Allah ya ce to ga sharadi ya ce me ya ce maganar nan ni da ke kada wanda ya ji ni da ke kada wanda ya ji kin yadda ta ci ta yadda to an naɗa ma rawani a cikin duhu ai za ka so a ga rawanin nan to zance ya dinga cin ta rasa yadda za ta yi tana fitowa sai ɗakina na Aisha da labari da labari me ya faru yau dai na wani maganin yariyar da ya aka ya ce ya haramta wa kansa ita ba zai kara kula ta ba masha Allah masha Allah mazala yana a waje sai gashi ya dawo ya ce ya aka yi muka yi magana da ke kika ji ke gaya wata a mana ba aka haza sai na ba ni al'alimul kabir cikin ga yanzu kin jawo an rushe tun magana da na ba in jawo an mu rushe ne wata harewa Allah laka tabtaki marfata azwaji dan kawai sai ta sai ka haramta kanka ba za ka ba ta haramta ba ni na dawo ma da ita kuma a gaya musu daga yau su ci fa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mulk wal malaikatu ba'da zalika kuma aka kawo guduma aka buga aka ce daga yau kuma in kun kara sai a ce ma ya sike ku zan sa ya sake ku in ji Allah ta baraka wata kuma in ya sake ku in haura masa waɗanda suka fi ku kamar ku to ciwon fa in ka zahara alai in kuka haɗe mai kai ku biyun nan to fa inna Allahu maulahu Allah zai koma bayan sai taimake shi kuma Allah ya ce ba ma ni dai ba zan gayyato Jibrilu ba ma Jibrilu ko ba duk mutumin kirki sai na gayyato shi kai ba duk mutumin kirki duk mala'iku ma sai mun hada a bayan shi ko ku ja mu ja ko ku ja mu ja shine shi da ya rade lawano ke cewa wannan aya ta isi ta nuna ma karfin mata yace su biyu ne fa haka yi wannan taron dangin kuma da ba dan an yi haka ba ba a jin yakin zai yi nasara shi yasa Allah ya ce sai ya tattaro kowa su ko su biyu ne kadai su biyu ne kadai amma aka yi wannan taron Allah ya ce da ni da Jibrilu da sa da wal mala'ikatu gabaki da Allah ya kawo al mala'ika al al istigraqiyya lil jins gabakin tun mala'iku za a zo a tsaya bayan manzo Allah su kuma su biyu ke inda ba dan an yi haka ba yakin ba zai ba san yadda zai kasance ba to kaga wannan magana tana nuna girman manzo Allah da matsayinsa da cewa taba shi taba Allah ne taba manzo Allah taba Allah ne shi yasa mutum ya kiyaye janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa qala ta'ala Allah yana cewa annima akum basabbitul ladina amanu sawlti fi qulubil ladina kafaru ba Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa ka gaya musu ka ambaci lokacin da na gaya wa mala'iku na gaba ɗayansu cewa an nima akum nima gani nan tare da ku aikin da za ku yi ba sabbitin lalzina aman ku je ku taimaka wa muminai a yakin bada babu annabin da Allah ya sa shi yaki ya bashi mala'ika ɗaya ma ya taimaka mai a yaki mala'ika ɗaya ma ba a taɓa ba wani annabi ba a kai ya taimake shi a yaki amma sai ga manzala sallallahu alaihi wasallama da mala'ika dubu biyar da mala'ika dubu biyar kuma kowane mala'ika musawwami na cikin uniform cikin kayan yaƙi rike da gudumu rike da wato ko kara da sandina wai duk za a yi fada da mutum mala'iku suka ce to wai mutum ya ubangiji da zami wa tsawa ya faɗi ya mutu kuma su dubu ne mun kafara ba su ma kai dubu ba a wata ruwa amma aka kawo mala'ika dubu biyar kaga kowane mutum ne mala'ika biyar a kan shi to ya ubangiji shi mutum mu abin da muka sani kawai mu harare shi ma ya mutu ko mu bayyana gare shi ya gan mu kawai ya fati ya mutu domin saƙon da ƙwaƙwalwa za ta karɓa ta kai wa jijiya cewa na ga wani abu iri kaza girman saƙon idan ya je jijiya idan ya je zuciya to zuce idan ta buga jinin da za ta ambulo wa jijiyoyi tsinkewa za su saboda haka nan take mutum sai face mutu saboda ita kanta ba ta taba ganin sakon irin wannan ba ko ba ta san iya nauyin jinin da za ta turo ba to tun da ba ta san tun da ba ta san iya nauyin jinin da za ta turo yanzu ko bokiti za ta ɗauka sai ido ya ɗauki hoton bokitin idan ido ya ɗauki hoton bokitin sai ya aika kwakwalwa sai kwakwalwa ta auna nauyin bokitin idan kwakwalwa ta auna nauyin bokitin idan ta auna nauyin bokitin ita kuma sai ta gaya wa zuciya sai zuciya ta aiko da jini ɓangaren hannun da za a ɗau bokitin gwargwadon nauyin da za a ɗauka saboda haka da za ka kalli bokiti ka zaci da ruwa a ciki ka je ɗaukarsa ashe ba komai to da ka sai ka ji za ka faɗi saboda yanzu hannun an ba shi wani fa'awa ba irin ta da ba to shi yasa idan ido ya aika kwakwalwa saƙon ganin mala'ika to in kwakwalwa ta aika wa zuciya ga wani abu an gani ta ba wato ido jijiyoyin ido jinin da za su iya kallon wannan abun to in zuciya ta gigice in ta feso jini duk jijiya da ke cikin tafi ta tsinke saboda shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai ganin mala'ika ai ganin mala'ika ba abu bane mai sauki wanda zai iya yiwuwa a gani na'am
ba mu wannan tojanka
Jiya sarki ya ce, Anni mumittukun da albin minal mala'ikatu murtifina. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce, "Ah, kun manta ne lokacin da kuke ta neman taimako na, ni kuma na yi muku alkawarin cewa zan ba ku mala'ika dubu a jere su dinga saukowa, wannan ya biyo bayan wannan, wannan ya biyo bayan wannan. Allah ya ce, "A ba ma biyu ba, bala in tasbiru wa tattako ya tukun barin haza min dukun rabbukun in ma suka ci gaba da zuwa dubu biyar a hada da dubun farko ya zama na wato duk don taimakawa manzala sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya ce, wannan bayan an gama magana akan ayoyin da suke maganar taimakawar mala'iku ga manzala sallallahu alaihi wasallama kenan to yanzu ko sai magana akan wa yasrafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin sanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga da'ifa bayan abin da ya gamu da shi a da'ifa na wato rashin kunya da tsagerenci ga mutanen da'ifa da suka yi manzala sallallahu alaihi wasallama har ta kai sun masa jina-jina. Manzala sallallahu Alaihi wasallama ya zauna a inuwa yake cewa ya Ubangiji, ni duk wannan abu da ya same ni, in dai ba ya same ni ba sakamakon wato fushi da kai da ni, ya ce Allah ni ban ji komai ba. Ni damuwa ta a ce fushi kai da ni aka yi min haka, amma in dai ba fushi kai da ni ba ya Allah, to ba ni ban ji komai ba to a wannan daren shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi zai yi sallah yana karatun alqur'ani to a cikin wannan karatun da yake yi to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'an Allah ya jiyo mala'ika wasu jama'a na daga aljanu suka zo suna sauraron alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai da suka zama wasu na hawan kan wasu wasu na hawan kan wasu har suke cewa inna samina qur'ana ajaba ya hadi ila rushd fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada suka ce mun ji wani abin karantawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ba mu taba jin irin shi wani abin mamaki to wannan cewa Allah ya turo maza Allah sallallahu alaihi wa sallama mala'ikun jinnin nasibina wannan yana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da wato aljanu na'am lokaci ko amma yayi karfe shida yanzu ko shida eh dama su muke karfe biyar zuwa shida insha Allah awa daya dan wa masu wanda suke nesa minti talatin ko arba'in ya iya kai su gida eh to to na su mika haike zaman ki Allah ya saka da alkhairi wannan karatu na yau na farko kenan kuma Allah ya tsansa samana da shugabanninmu ga baki daya ga suna zaune ga halifa yana zaune ga na'ibi yana zaune ga liman ratibi yana zaune ga kuma sauran shugabanni da yan uwa duk suna zaune a wannan waje muna fata yadda muka fara lafiya Allah ya sa mu karasa lafiya abinda duk zai mu je a cikin wannan karatu Allah ya sa ya zama sababi ne na karin haske wato da soyayya tsakanin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu nemi halifa ya cika mana da addu'a Thank you.